الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wa sani da dasa da abinci wa sa ya kaddara wa a wani kaddoro a cikin wannan masallaci mai zaki barka na prefect assist a wannan rana ta asabar a daidai wannan lokaci mai zaki albarka tsakanin magariba da nishancin wannan rana ci gaba da karatun متن الأربعين النووي قال من حديث والتي تسمي أبوية أبو زكريا عليه رحمة الله تعالى يوم أبو داش درسي وبوتك جير الدرس وبوتك بات الله تكون المسلات الجاري مكة عند زام داش كان الحديث إلى na hudu hadiyar darasi na hudu kuma hadisi na hudu ba da yake cewa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala دثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة أربعين أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخل فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم حديث نقول أنه لا تكون لتاريخ بتاريخ البركة لا الأربعون النووي حديث الإمام البخاري كتب شيء في كتاب حديث نقول لديه بيو لتفس الإمام مسلم حديث نقول بيو لديه شدة أربعين نقول حديث عبد الله بن مسعود الله يدار مسيرنا wane abdullahi dan mas'ud abdullahi bin mas'ud sahabi yutari sahabi ne wanda ya zauna ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana karami kuma sahibu sirri rasulillah ma'abuci sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san sirrin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na daga cikin sahabban da suke shiga gidan manzon Allah ke tsaye ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zamantakewa mai jawo haka ma mahaifiyarsa ta kyauta zamantakewa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya musulunta cikin yana karamin yawo yana cikin mutanen farko da suka rike kowa shiga musulunci idan ka kirga mutum ishirin da suka yi kowa su ga musulunci to abdullahi dan masu yana cikin su sannan kuma dalilin musuluntarsa malam suka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabinsa abokinsa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa abda suna tare da Abu Bakar Siddiq sun fita wajen gari sai bukata ta kama su da abinci ba abinci kuma ba abin sha to abdullahi yana wa wani wani bukurai shekiyo yana masa kiyon dabbobi a bakin gari wannan ya sanya suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai manzon Allah ya tambaye sa cewa ya ba su mutum sai ce wallahi wannan abu ba nawa bane wannan nima amana da aka bani wannan dabbobin amana ce ta wani ya bani wannan wasan dabbobin da kulan masa da wannan dabbobin za ka bana da ishi da sarrafa nono da wani ba tare da izininsa ba sai annabi Allah ya tambaye sai ya ce shin cikin dabbobin da akwai da ba da da hantsa ba ma'ana wanda ba ta shayarwa wanda ba ta da nono sai ta kwarai da gaske sai ta to ara ma da ya sai dai manzon Allah sun san wannan watan sha wannan tinkiyar sai annabi Allah ya shafi fariki ya shafi hantsarta fa tala'a sai ga nono ya cika ba ta da alamar shayarwa domin ka san tunkiya tana sakin nan ɗaya nono ne daga lokacin da take shayarwa ko to ita ba ta shayarwa wannan ya sanya abdullahi ya ga wannan abun manzan allah su ya tata wannan tunkiyar da hannunsa suka sha shayar da ababakar da sigil sannan kuma ɗan nono ya doke mata wannan shi ne sanadiyar musulintar abdullahi nan da masu ya rayu da manzan allah sai da cikin mafiya mutane suka kusanci wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam har ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da na yi tsammanin abdullahi ɗan mas'ud na cikin ahalin baitin manzon allah saboda shigar da yake gidan manzon allah da shi da mahaifiyarsa ya yi manzon allah aiki duk da annabi laya tare da manzon allah suke tafiya shi ke rike wa manzon allah takalmi ya rike wa manzon allah sanda sannan kuma idan manzon allah ya je bayan gari ya zai tafi wajen gari zai je bukata shi ne wanda ke kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda da ke yi bukatarsa kuma wajen wanka da ke sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallallahu alaihi da haka ina cikin mabiya yawan malamai a cikin sahabbai shi yasa ya kafi ya kuɗi karatu a jami'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan sai ya rawaito hadisi ɗaya bayan ɗaya hadisi ɗari takwas hadisi ɗari takwas da arba'in da ke gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne kawo hadisi ɗari takwas da nawa da arba'in da takwas al'imamu al-bukhari da al'imamu muslim sun yi ittifaqi wajen rawaito hadisan sa guda sittin da hudu a cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi bukhari ya ga muslim ma ya kawo akwai hadisan da in fara da bihi imamu bukhari al'imam bukari kada ne ya rawaito wannan hadisai hadisi guda 21 daga harshen Abdullahi dan Mas'ud yana shekara 67 ko kuma da wasu ɗin kai a duniya sannan kuma ya kasance wannan Khattab ya sanya sa waziri ya sanya su minista a na karatu a garin a ƙasar Kufa don haka ya lokacin da عارف الناس يقومنا وتعالى إدارة مصيرنا شيني كتوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله يا باب الأباري تحدثنا تأخبرنا تأنبأنا أقوم بأبلغ لك ما نسمع لأنك أخبرني يا باب الأباري حدثني يا باب الأباري أنبأني يا باب abin da aka musu wahayi gaskiya ne shi kansa mai gaskiya ne abin da aka yi wahayi zuwa gare sa ne gaskiya shi ne as-sadiq al-masduq mai gaskiya abin da sakawa ma'ana abin da aka yi masa wahayi daga Allah ya masa wahayi wannan gaskiya ne daga wannan mutum Allah ya ce inna ahdakum lalle dai daga cikin ku inna ahdakum inna tufidu tawkid kun malaman larabci idan aka je kun malaman nahwu wasaf inna wa anna tufidan tawkid malam ɗaya adam ke can inda inda ahadun tabbas ɗaya daga cikin yujma'u khalquhu ana tattara halittarsa yujma'u sai zama to fi'il mudari ne mabni da man lam yuzkar fa'iluhu ko sai zama to khalquhu sai zama to na'ib al-fa'il uzifa al-fa'il wal fa'il huwa Allah subhanahu wa ta'ala eh Allah subhanahu wa ta'ala yana tattara halittarsa sai mun gane yujma'u khalquhu ana tattara halittarsa waye ya tattara halitta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala domin mun sha faɗa irin wannan jumlolin Allah ya sha istiqamar su a cikin alqur'ani mai girma wa adam ya ce yujma khalquhu Allah yana tattara halittarsa a ina sai wannan Allah ya faɗi zarfu makani fi batni ummihi a cikin cikin mahaifiyarsa ashe al'amari yana wakana ne a ina a cikin cikin mahaifiya wannan kin tabbatar maka cewa a suka ce malaman insha malaman redaction suka ce daga cikin abin da yake asar ne mutum zai ba da labari ba akwai bukatuwar ya ambata wurin ka ambaci wurin in za ka na cikin rashin balaga da fasaha ta wajen magana ka ba da labari ba ka ambato inda wurin a ina abin ya faru ba sai magana ce Allah yana tattara halittar ɗan annabi Adam a cikin cikin mahaifiyarsa idan a can ne Allah subhanahu wa ta'ala wato yake yake tattara halittar ɗan annabi Adam bi batni ummihi 40 yawman mutqa arba'ina yawman mutuwa zai yi tsawon kwana arba'in yana digon mani digon mani wannan maniyin kuma shi ne Allah ya ce ina khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira maniyin ne miji da maniyin mace lokacin da mutum ya samu da iyalinsa kwayoyin maniyi idan suka yi karo da juna na mace idan suka yi karo da juna sai Allah ya ce baka Allah fi qarari maki a wannan wurin ne Allah yake tabbatar da shi sai ya ajiye sa a idan ka tafi idan ka ce sun zo tsari Allah ya ce fal yanzur al-insana mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafid yakhruju min bayni sulbi wa tara'i sai da Allah ya karantar da mu wai wani a ina yake fitowa Allah ya ce yakhruju min bayni sulbi wa tara'i mani ne muke yana yana wato a kwakwashin sani yana a gindinsa amma mun yi kiyama ce yana gaban ta ne haka Allah ya faɗa Allah ya ce wa inna ruwan ne Allah yake hadawa sai ya hada kutuntu wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake babban laborator ne ya karanta ko an karantar da shi abinda ba kowa ya karanta ba sai yake karantar da mu kafin bincike na likita ya zo ya ga abin da yadda ake shi kuna ba ta mutunta daga bayan da musulmin a abin da suka shahida abin nan suka suka fara bayyana cewa ai muni mutum kashi uku ne ko akwai akwai ɗan kuma kashi biyu akwai x akwai akwai y da x da y ke da kwai idan namiji ya bada x wasu ta bada x sai a samu bukan ɗaya sai a samu mace idan ya bada y ta bada x wa sai a samu namiji idan aka samu x x biyuwa ko y y kwallon y sai a samu amma da yadda wa ya ke samu ana ba da mabanci wata karatun tunni wannan Allah ya yi ya karantar da su ko a shi daga bayan ya bincike na lafiya ya zo yake garɗe ta wannan bayani amma mutum suka annabi ya karantar da mu to yana dukkan mani sun mai yakun ma'ana fatan da su da zalika sannan ya kasance gudan jini gudan jini tsawon kwana arba'in shi ne nisbu zalik jinin sai mani sai kwana arba'in yana ta mahaifar mace Allah yana sarrafa sa sannan kuma bayan kwana da sai ya koma min da kuma gudan gudan jini to tambaya shi wannan jinin da annabi ya maniyin zai koma jini kai tsaye ne bayan kwana arba'in maniyin zai koma jini ko kuma a intikali na ke sheku da sheku idan ba idan ba ne kuma a kai tsaye ake juye da shi idan ba kadan ka take na kaga ba kai tsaye bane Allah yake juya maniyin kai tsaye koma mi ya koma jini a shirka tsawon kwana a bakin da yake zaune da Allah ya kani nasa ana sarrafa sa ne kafin cikar kwana a bakin yani ya koma gudan gudan jini ina fata mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya hatar da thumma yakunu mubghatan mithlu dhalik sannan ya kasance tsoka idan ya zama to jini ya kwana 40 40 nawa kenan na biyu ga mani ya kwana 40 ga kuma jini ya yi kwana 40 wannan jinin kuma sai ya san dare sai kuma Allah ya mayar da shi da yi tsoka shi ma kusan kucin kwana arba'in to a wannan ne za a wannan kwanakin ne za a halitta mutum za a kammala surar ta mutum ba ki daya a tsawon kwana abin guda na kenan idan ka ɗauke nisa ba kwana arba'in guda sai su ba ka wata nawa na'am wata hudu wata hudu daidai ko arba'in so sai su baka wata wata ashe mas'ala a nan yaro Allah yana ƙare halittar sani a cikin cikin mahaifiyarsa daga lokacin da ya ja masu ta kai ciki ya kai wata hudu to a da ke cikin ta ya zama ya zama halitta ina ba su mun fahimta mafhum ko thumma thumma yursal ilayhi al-malak sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da mala'ika waye da aiko thumma yursal ijman an Allah za a aiko wa zai aiko Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya aiko masa al-malak mala'ika wa za a aiko ma mala'ika yaro ko kuma uwar jaririn kenan ko aljani wanda yake ciki sai Allah shi turo masa da mala'ika fa yau fa fi ruh sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya a hura masa niyya a hura masa rayuwa sai a hura masa rayuwa ya ya gani jisi domin da rayuwa ne ciki yake yake doka idan ba rai duk yadda mutum ya kai ai kaga mutuwa ba idan ka tsare mutum rayuwa daga nan kuma ya tsada rayuwa ba shi an tsada rayuwa ko to sai a sanya masa rayuwar dan yayi dan ya fara dan ya fara numfashi dan ya fara wajen fara motsi a cikin daga lokacin da yaro ya kai wata hudu a cikin cikin mamarsa ka tambayi tun mace mai juna da lokacin da ya fara motsi zaka ci tana ana bugunta a cikin ciki tana jin zafi ina ba ta ruwa ita da yaro yana lokacin da yaro ya kai wata hudu a cikin cikin mahaifiyarsa zai dinga juyawa a cikin cikin mamarsa ina ba ta mamaita kuma masu ce a wani ƙarshe da Allah yake halitta a cikin jikin mutum a wani ƙarshe da Allah yake halitta shi ne gashin kai cikin halittar mutum baki ɗaya abu na ƙarshe da Allah yake halitta wa shi ne gashin kan mutum har zuwa wata hudu idan ta bincika aka auna yaro bai da gashin kai amma abu na ƙarshe da Allah yake sanya wa shi ne shi ne gashin kai domin cikin kudura ta wa da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kowanne zai zo duniya da gashin da gashin kai kuma za a tashi da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowane yaro zai zo da haka aka yi ba aka yi ko haka ake alma kowane jariri da ake wa da gashi da kuma wata ruwa bayan kaciya idan kuma kiyama ta zo yadda ta zo duniyar haka za ta tashi ba wanda ya zo da riga a duniya ko ba wanda ya zo da wata kushera ta bukata a duniya ba wanda ya zo da kudi a duniyar nan kowa ya zo da tsirara wato kowa zai tashi wa Allah subhanahu wataala tsirara a cikin wannan akwai hikima kwarai da gaske kama ba da ana kun awwal khalqin ta'udun wa ala alaina ajalla alkawli Allah ya dauka wa kansa cewa yadda kuka zo duniya na haka za ku kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo watan mala'ika ne masa kusa sanya masa abu rayuwa wannan da abubuwan na daga cikin abin da ya zama to matsala wa kiristoci da yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ta kawo aka so gaban annabi ana tambayar annabi in kai annabi Allah ya tambaya ku da ba ko manzon Allah ya tambaya ba daga cikin su akwai shi akwai kan rafiya ne rayuwa kuma ya yi mutum rayuwa Allah ya ce ya sanu na ga'ayin ruh wani ruh min amurin rabbi wa ma'uti tun da ilmi illa ta suna san bai kira sha'anin rayuwa yake ko ya ne sha'anin rayuwa yake Allah ce da yawa rayuwa na da cikin al'amarin ubangiji ko na ubangiji ne kawai kai tsaye ne Allah ya sanya ta kuma babu wanda ya san inda muke babu wanda ya san rayuwa take babu ba wanda ya san take Allah ce wa ma'uti tun da ilmi illa qalila sha'anin Allah ne za ka ba ilimin da Allah ya ba mu kanka da ne kisa duk binciken da za mu yi duk binciken da za a yi to ba za a iya gano wannan abu ba ai wannan abun da cikin dan ka kare kanka daga ilimin Allah subhanahu wataala ilimin Allah da yawa ne ilimin Allah da yawa ne wata rana annabi Allah annabi Musa alaihi afdalus salatu wa tamu taslim da shi da khil da shi da da khil da shi da annabi sun ce ba annabi bane suna tafe sai suka ga waton tsuntsu ya sanya bakin su shage cewa ya shage cewa minfa da larabci bakin tsuntsu suna shi larabci alminfa to sai ya sanya bakin sa yana yana hoton ruwa sai a yakin da cewa annabi musa kaga tekun nan da tsuntsun nan ya ya hotarwa a ciki ilimin idan aka kwatanta da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kamar teku ne kamar tekun nan ne da tsuntsu ya zo ya tsaye kotar ruwa a cikinsa daga duk abin da za a ba wani ilimi za a kwatanta da ilimin Allah subhanahu wataala kamar haka ne shi yasa wasu ababen sai mutum ya mutu bai san su haka bane wasu ababen sai mutum ya mutu bai san su ba domin Allah ya koya wa kansa ya hatta a cikin alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai duk yadda kake da karatu da fassara alqur'ani wani abu sai ka bar shi wallahi dan ba wanda ya san ma'anarsa sai yawa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai a yi ba annabi ce wa yi umaru sai a umarta to wa za a umarta ai almalik sai a umarci mala'ika tunda Allah ya aiko sa to kuma sai yi umaru sai a umarce sa ai wa ya amuru Allah sai Allah ya umarce sa bi arba'i kalimatin da ababe guda hudu Allah ya umarci mala'ika ya rubuta ababe guda hudu fitar rizki da rubuta arzikinsa ton nawa na shinkawa zai ci ya zai ci masara ko ba zai ci ba dawa ba zai ci ko ba zai ci ba sibil ba zai ci ko ba zai ci ba kafin ka zo duniya ki ji a lauyin ba a kana cikin cikin ma'aikata da an rubuta wannan abun sai Allah ya gaya wa mala'ika ya rubuta arzikinka da za a tsaki a rayuwa a tsarin kuɗi sai ba miliyan nawa za ka rubuta ka ba za ka rika a hannunka za ka mallaka shi yasa wallahi ku daina wahala a rayuwar nan duk abin da Allah ya sai ka same shi tare da Allah ya ka same shi duk abin da Allah ya ce wani sai ka samu in ko ana sama da kasa ana hamata hamata wallahi sai Allah ya tarka maka wannan abu in kuma ka so ka samu abu duk yadda yake in Allah bai kaddara bai rubuta ba a littafin ka ba za ka same shi duk yadda kai ka sa wallahi ba za ka same shi amma mun bai karatu rayuwa mai sauki ce wallahi rayuwar mai sauki ce idan kai imani da wannan cewa abinda Allah ya kaddara maka zai zo mu shi kan kai kare da kai mana kowanne mu Allah ya rubuta masa iya abinda zai ci a rayuwa wannan shi al al rizqi ya arzikin ka arzikin nan kuma kashi biyu jima da mai akwai akwai al rizqu akwai al rizq wanda yake abin da shi rizqul badal akwai abincin jiki sannan kuma wato akwai abincin da ake nufi a rizqu na abincin abincin jiki da kuma abincin addini abincin jiki da abincin addini abincin jiki shi wanda ake ci wanda mutum zai saya ya ci ko a ciyar da shi wani duka abinci ne sannan kuma abincin addini ai abin da addini yake tsayuwa a kansa irin imani da Allah subhanahu wa ta'ala da makamancin wannan wa ajalihi da kuma ajalinsa yaushe zai bar duniya yaushe zai bar duniya wani sai Allah ya ce zo ku rubuta mai yana zauwa duniya da minti goma sha ɗaya da duniya kuma haka za a yi sai a aike shi lafiya wata aike shi lafiya lau masha Allah da mulmulu da shi ya ran da ya dan baje da yauninsa kuma sai ya wuce ta wuce saboda dinin Allah ya rubuta cewa ran da ya shigo duniyar ran nan sai wata wani sai Allah ya ce ku barsa sai ya kai shekara biyu da wata biyu sannan ya rubuta sai a rubuta masa kuma lokacin yana yi ba wallahi Allah ce ba mu ƙara mutum sa'a kun ba mu rage ba wani sai Allah ta kai guru daga shekara ɗari da ishirin sai a nake da suna a aihe shi a aihe gana rayuwa haka mutu ka bar suna ta yi shi ra shi zamani da babanka shi zamani da kuma shi zamani da jikokinka in Allah ya ruwa shi ba shi bane Allah ne ba ba su shi ba za su wani aiki ba ba a gane shi ko ba gane shekaru ake yi ba a'a abu ne wanda Allah ya rubuta maka ajiyar yi wani kuma sai na kai ko wacce sai lokacin da yake wata shi yana yi yana cikin kuciyarsa ana yi da shi sai a rubuta shi irin wanda mutum ta fi komi wata ruwan mai mutum na cikin kuciya ko kuɗi ko karatu ko mutum kai tsaye ko wani gaba yi Allah ya dace da mu to wa ajiyar yi da kuma ajiyar sa yoshi zai bar duniya nan abin da ya zo duniya ba ce sai da aka rubuta masa ranar barin sana na duniya wala wani ma sai Allah ya ce kai ku bashi ƙarni guda a bashi shekara ɗari sun yi shekara ɗari annabi Allah annabi mu shi kadai shekarun da ya yi shekara dubu ba su yi da da'awa kadai wa annabi Adam shekara dubu Allah ya ba su annabi Adam shekara dubu Allah ya kira masa Allah ya ga wasu shekarun bayansa biyansa sai ke gari ya ga wanda wasu shekaru shekaru sai tambayi Allah wannan kuwa ya aka ce ai annabi wani ne sai ai tambayi Allah shekarar nawa shi a duniya sai ce ma Allah shekarar Allah ya ce wasu shekara kaza za shi sai annabi Allah ya ce cikin shekaru na na ba shi shekara hamsin na ƙara mai shekara hamsin ya ƙara jima duniya Adam na cikin jin daɗin duniyar kawai shekara dubu ba hamsin dai sai mala'ika ɗari tara hamsin kenan ko sai mala'ika mutuwa ya kuma sa sai ce bai gani ba ce ni ubangiji cewa shekara dubu gani sai ce ka manta ta bai wa ɗanka wani shekaru ka shekara a cikin shekarunka ya manta shi ne Allah ya ce annabi Adam ya manta sai Allah ya sai Allah ya ce wala da kai kara mai hasu yayi hasu ki gaba da shi ke nan ko shi ma wancan kara mai hasu ki kusan abu mai zafi ba duniya da ba daɗi ba ba wanda ke son yawan duniya wannan shi ba ba annabi Allah alaihi Musa saboda mala'ikan fito ya zo zo kana sa amma ya sai annabi Musa annabi ne ko ya ga dai imani suwa annabawa annabi Musa mala'ikan mutuwa ya dokar rayuwarsa ya ce da gani ko kuma aka sai da ya mare shi kashe ka yi sahih bukhari da muslim sai da ya mare mala'ika ya je ya ga wa Allah kaji ce Musa ne saboda duniya ya ce kai Allah ya ce lokacin da muka diga masa a duniya ya yi mutu ne ba duniya kashe ta kenan ko yau ga annabi da yana cikin yana cikin mulki annabi Sulaiman ya sa aljannu aiki ana tabbatar da ba a tsayi ne da sandan mulki ya tsaya ana ta aiki Allah ya turo mala'ika yana cikin aiki wa aka tsara rayuwarsa akwai da kuɗi da aka yi a cikin bani Isra'il Allah ya ba shi watan ya tsara manya-manyan ministori da masu kuɗin gari ana ana ana ana shagayi ana hutawa sai mala'ikan mutuwa ya zo ba mala'ikan mutuwa ya zo masa ya zo ya yi sulfar mutum ya shiga ya zo bakin kowa get sai mai gari ya tage sa ya ce yau ko ga bai gada da kowane talaka yau na cikin miji ya ke cikin tare ki da manyan mutane ranar yau ba ranar ba ce ya ce masa ina son gini ogan ne ya ce ba za ka ga ogan ba kai ya ce kai ogan da ke son gani ya ce ina ba za ka ga ogan ba sai kira da laifin zo ka ce ka je ka ce wa ga mala'ikin mutuwa yana kiransa je ka gaya masa mala'ikin mutuwa yana kiransa ai da jin ba ɗan ba zai tsaya ba ba ai ba zai tsaya ba nan da yadda kici nan sai yazo ana bincike ya jayo da gani ya ce ana sallama ya ce ba na ga maka yau za a bincike kowa ba ina tare da manyan mutane ce ina bayyana suka zo bayyana suka zo ya ce bai gane ba ya ce mala'ika mutuwa doki wacce suka mutu suka gane ce Allah ya turo ne in kaɗin rayuwa ya ce ba ka muna mutu da manyan mutane ya ce ina ba wa Allah da mutu yau da yau za ka kuma a duniya ya ce to a bani da wannan je in sallama da zuci a littafin Allah Allah ya mutu wannan ba Allah ya samu dace Allah ya samu wani duniya lafiya to wa ajali da adalci duk kalmar kowa zuwa ajali sai ke daga lokacin da ka shigo duniya to ka fara kiri kwanakin mutum wallahi kuma kullum rana tana faɗuwa tana ƙara kusanci zuwa ga makamanta kullum wallahi kullum amma wannan karatu mutane da yawa mun manta shi duka gaba ɗaya mun manta kawai a yi armi a tsara kiran gida a sai kaza sai mutum ya manta cikin program babu mutuwa in kana son ka zauna a duniya cikin salama ka more rayuwarka ta duniya wajen bautar Allah ka dinga sanya tunanin mutuwa cikin sha'aninka cewa watakila ko yanzu ko gobe ya sa annabin Allah annabi Muhammad a cikin yawan bayanan da yake yi ya ce in Allah ya kai shekara mai zama zan yi kaza kuma wallahi an tsaya shi ke da tun da aka kafa rayuwar manzon Allah kuma duk duniya ba wanda Allah ya taɓa shawarar da sa kan mutuwa a ce wai ana shawara da ke mutuwa ga shugaban halitta ɗan gatan Allah shi kada ya samu wannan martaba da daraja so kafin a karɓi rayuwarsa sai da Allah ya turo mala'ika su kutum aka ce an ba shi zaɓi wai a ƙara mai shekaru a duniya da kuma a karɓi rayuwarsa ya ce ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la dan shi aljanna ne da ta wani ake nema da cin muntaha a dai zo aljanna sau da duniya wahala ce wallahi a cikin duniya ba ko kuma sai wahala da ji daɗi ba za ka yi malam umar mutum ya yi sake ba ba ta maka da rai wallahi bai yi ba sai ba ba in kila ka ba ba ta maka da rai ba wani ta tsaji da ta zai dubo ka ba ta maka da rai eh ba a wani ko a hawala mun ta illa to an tanda ba wanda zai ba ta maka da rai eh an tanda ba wanda zai ba ta maka da rai ba ba ba kai Allah ya ce wala za'ala ma fi sudurihim min ghillin ikhwana Allah kai mu ajira da rahmarka shine malaikin da ya dinga wa ajin da kuma ajirin sa ajalinsa wanda Allah ya ga dama kuma sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya kuma tana ta rashin lafiya amma kuma lokacin mutuwarsa bai yi ba kai na yi karfin da mutu gaban shi wallahi makarantar da ake ba da labarin wata tsohuwa tana jiya fiyarta a likita jikayyar ta afuwar jikayyar ke jiya idan tsohuwa ta rasu bin jiya wata ake jiya ta wata ke lafiyar ta rasu al'abun da a hannun waye a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake shi yasa wato yake cewa shafa abin da ayi shafa yake cewa man lam yamutu bis sayfi ma da bi ghairihi ta'addadat al asbab mutu wahidun duk wanda bai je wajen yaki bai mutu ta wajen yaki to zai mutu wani yaƙi takobi ya ce ta'addadatin asba sabon ba sun yawa da mutuwar amma ba ba zuwa cewa ne mutuwar da guda duk duniya mala'ika guda ke bida kowa rayuwa duk duniya na mala'ika guda sai mutum ya mutu a nice kuma ya mutu a mutum ya mutu a cara a lokacin da duk mala'ika guda guda ke bida rayuwa ta'addadatin asba fa mutu wahidu da ta mutuwar kul inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi ita wa ba ta ba a tana gaba tana jira wai ba a bayan ka take ba a tana gaban ka ne tana jiran ka kai za ka tarar za ka so ta kinka shi ke nan kawai Allah ya dace Allah ya dace yau ya kinan yau ya da ranar yau kinan malam kuma yau kinan wani ya ce kai matar sa likita a ɗannan sa likita an dawo daga likitan ya mai da su daji Allah ya kaddara sanadiyar wannan kudi da ke nan hijabi ya shiga a cikin mashin haka a ɗaurin take wuri ne mai kuma da lalumar ta tashi lafiyar ta kallo ba wasu baka da lafiya ba ajalin da kawai ake jira ne kana yi wa shikenan Allah zai kara mutum sai kun dai wallahi ba za ka shi yasa ibn tayyib ibn tayyib zozi alaihi rahmatullahi ta'ala yace idan kana son ka more mota wa Allah subhanahu wa ta'ala ka hada kanka sabon Allah ka kuma cewa kana iya kana cikin wani abu sabon Allah ka kuma kace idan kana son ka yau kana sabon Allah ka rage to ka dinga tunani duk abin da za ka yi na sako tana iya kaddara wa halitta Allah ka mutu a ciki to kuma in aka waye ne ka mutu a wani mutu ya za ta kare gaban Allah to shi yasa wani ya yi mutane sai mutum ya yi ya sako sai tuna kai in ya mutu a ciki shi ke da mata ta shi shi sau Allah wanda zai mutuwa wanda za a zara rayuwarsa yana zina zai yi kamar da mutuwa su Allah ya dace da Allah ya sa mutu da imani Allah ya taimaka ke mu da mutuwa da imani to wa ajali ne kenan ko da ajali sa shi lokaci in yayi wala ni akhira Allah nafsan idza jaa ajalu aw Allah khabir bima ta'mal ba wanda Allah ya jinkirta ba duk kyawun ka duk kudin ka duk karatun ka duk ilimin ka kai da Allah tsara wa mutum idan ilimin sa da su umar da su su ta ko eh umar da su ba su mutu ba sai su kowa ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma Allah ya kaddara musu haka suka bar duniyar da suna ganin tana ganin su wani hadisa ya ce inna hudan ta mutu nafsu hatta tastakmila rizqaha ba wata rayuwa da za ta mutu face sai ta kammala arzikin ta a duniya ba wata sai ta kare cin du abinda Allah ya rubuta maka sai ka kare sai ka kare wani ba sai ya kwanta jiya baya da lafiya sai ya saki da sha ba wallahi saboda ruwan su sun kare min ba shi nake da kai ruwan su sun kare a duniya kana rashi yana da su saboda Allah ya kaddara daidai wanda zai sha a duniya sun ka sun kare abincin kuma a tsayi ba zai ba da ba zai shiga ba sai a sa ya ba zai ci ba dalili arzikin da Allah ya rubuta zai yi a duniya zai ci arzikin ya ƙare ne ba shi ne kawai ake jiran lokacin ya yi ma da shi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace sai man zana cewa wa amali ne kuma aikinsa wani irin aikin dashi tun kafin ka zo duniya da uwa Allah ya rubuta ga irin aikin da za ka shi yasa ina ina tausaya wa uwayen da ke hana wa iyansu aure dan lambal kaga yariya a zo tambayar auren da ta kai ta kawo idan ka ganta ba ta bambanta wai uwa ce ko iya da ita da kwata ta an ganta da ta kwata sai a tsammanin auren kwace a shekki yadda ce uban ya hana mata wai aure ko san da ta yi karatu ko alhali bai san ba uban subhanahu wa ta'ala a dukkan Allah ya rubuta kowa a cikin zashi mutum nawa ne mutum nawa ne zai yi karatu sai ya yi karatun ya ga zo jami'a ya kare kuma ya gawo yana sai ya ci nawa ke Allah sai ya ci sai ya ci ya kare ke jami'a ya samu digiri research ko master kuma ya dawo sai ya san sai wani ma ya dawo kam kam shi wani ya dawo lebaranci shi mutum nawa ne daga bayan sai ya gire shi na cikin gwamnatin kuma kiran dan bakin mun ki zaro kanka ba ubangiji ya kaddara maka an rubuta maka kana duk inda kaga kanka a irin sanar da kaga kanka wallahi sa hannu ni ka rike da abin da cewa Allah rubiya ka gode wa Allah domin mutane tun bane suna nan ba su kai matsayin ka ba a rayuwa to Allah ya hukunta wa kowane aiki da rashi kafin ka zo duniya wannan Allah da gendarme ne wannan polis ne wannan tuwon ne wannan juji ne wannan mushe ne wannan dan kwalago ne wannan kuma an sanya masa tumbe da aikin faru sai zama ba na kallon ne mutane ka biyo a yi da shi ke an gane Allah ya dace to wa amali ne kuma aikinsa aiki sai yana sabon Allah ya dare gidan mutane ba kunya ba jin tsoron Allah ya taka gidan mutane ku cinye yi wa Allah ya sai kayan sa ka zo ka sace kuma ka je ka sai da shi a walakanci duk wanda ka zalunta wa ka zalunta in je gaban Allah ya bayani sai Allah ya masa haƙƙinsa kuma ba wanda Allah zai zalunta kuma akwai aikin kalbi na zuciya irin alkhushutin tsoron Allah ko kuma ka ji tsoron wani zai iya maka asiri ya karya ka wani zai iya halaka ka kaga abu ne wanda ba ne wannan abu sai ba sai Allah subhanahu wataala duk sai da mutum duniya ba wanda ya sai halaka kai ba Allah ba ba shi domin babu wanda Allah ya miƙa ma ga kullar rayuwar ka wata duniya ba wanda ya kira rayuwar ka ko akwai babu shi ba wanda ya kirkira da arzikin ka babu shi wallahi babu wanda kaga mutum yana kula da kai ma'ana kana karkashin shi to ba shi bane Allah ne yake yi Allah Allah shi ne ke yi eh kaje ba eh an ba ba shi ne ni a ko ko da san ka zo ni ba ka ba da kuɗi ka je wancan ya je ya je ba haka ne duka wannan matsala ta kai ta akida to amali ne kenan ko da kuma aikinsa a cikin gaba abu da duk abin da ba ta shi yasa sai da mutum ya tsare karatu ya yi ya ya tsare kuma sai shi tafi da aiki ko ni sai karta da ya ce shaki sai an yi cewa shaqiyyun aw sa'id wannan shi ne haya shaqiyyun talakkan an lahira ne aw sa'id ko kuma kudin lahira ne zai dace da jin daɗin alkiyama ko kuma zai dace ne da azaba guda alkiyama Allah yake cewa yau mai ajila ta kallamu nasu illa da izini fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shuqu fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahid khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayru ay ghayru ma majhud suratul hud ke ko mutane kashi biyu a gobe kiyama babu shi yasa kullum yana faɗa musamman ɗaliban ilimi a jami'a na ce musu wallahi kiyama ba kamar ba kamar bakbace ake tafiya sesiyon lahira ba wasu sesiyon billahi da lahira ba wasu sesiyon sesiyon ko ta ta duba ga jahannama kawai shi ke bai ba abun Allah ka san inda wannan sun daga cikin musamman ma irin da muka samu irin yin cikin da wuce ka'ida irin ababen da ake yari a tafita irin yadda take so namiji da mace ana abi sabon na sanin sai a jana daga wai mace da namiji wani abinci a ce a zo a zauna wani guda a ci abinci a yi sorti a yi wace ce wani duka sai na zai kawo kawo wani abu da kyau kawai an waye an waye to na yin Allah ce kashi mutanen ba na waye ba wasu ake ka zama waye a kiyama waye waye a kiyama shi ne wanda aka ba take shiga aljanna Allah ce mutane wato ranar da za a zo Allah subhanahu wataala kowace rana za ta zo kuma ba mai magana sai da Allah subhanahu wataala ba wanda zai buɗe baki ya ce wani abu daban Allah sai da idan Allah subhanahu wataala Allah sai kai ku saurara fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai talakan lahira wanda yake ya dade ya halaka kuma akwai wanda zai buɗe rayuwar ita Allah subhanahu wataala sai Allah ce amma ka ga suka ta suka zama tuwon halakakku fa bin nari suna cikin wuta lahum fiha zabirun wa shahir ana sanya musu wajen sabir ga wani burkani da suke suna wani irin ƙara sannan kuma gashi an sanya musu fari ana yi musu azaba da ita sai ana ce khalidi na fiha sun tabbata a cikin wannan wutar ma damat samawat wal arbatukar sama da suna tsaye illa ma sha Allah sai abin da ubangiji ya ga dama irin wanda za a ce ta a kai shi aljanna Allah ya ce inna rabbaka fa'alu lima yurid ubangiji ta ne yake daga dama ne sai yake cewa wa amman ladina su'idu amma kaga wa'inda suka dace da gidan lafiya suka samu shiga aljanna Allah ce fa fil الجنة خالدين سنة تكن الجنة ما سكبتوا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربهم عطاء الله تولى الكوتات وتباتا يكوا الله كسادة من أولى الكوتات سيما الله تقوى الله الذي لا إله غيره هم بيتكرا ما شاء الله النبي يتقوى الله الذي لا إله غيره إلى رنفوا دوبين الله نباك ولأبن بوتات كسبيا سيشي wasu ya ce wannan jumlar jumla ce ta abdullahi da wasu ce da wani wasu ce a annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi ne fadi wannan fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da allah da ba a bota da gaskiya sai shi wannan kaga tawkili yana ni yana tabbatarwa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu watan rantsuwa ce ta da tauki ya ce ina ahdakum lalle ɗaya daga cikin suwa ke nan na'am ina ahdakum lalle ɗaya daga cikin eh ana nufin wani ai abun yana komowa ne zuwa ga farkon magana ina ahdakum yi jima'u khalqahu ai khalquhu fi batni ummi an dawo da duk wanda za a tattara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa abun zai iya wakana kansa inna ahdakum da ya amalu da amalin ahalin janna ɗayanku zai dinga aiki irin na yan aljanna mutum zai da yin aiki irin na aljanna to wani ayyuka da ke kai mutum aljanna tambaya irin wani awa da ke kai mutum aljanna ibada kamar ya kamar gida na'am bautar Allah sun yi bauta wa Allah shi shi kadai da ni kuma da ya kace bota za ku shi da dama bayan tauhidi sallah in mutum ya ji yayi wannan shikenan Allah su fadi a'malu salat kiran ko ya kamata kowanne irin farki ka rike ka can kanka yanzu babu wani aiki da rike da kirki ka san yanzu wani shi aiki shi da kirki kawai kula da karuwai da gaski la la la kawai shi ga marar suna da bama kula da mara kula da mara na cikin aikin farko kana cikin aikin da ake sa mutum aljanna ko ma ka bane kula da mahaifa kana cikin aikin da ake sa mutum aljanna kai mutum ya kiyaye ke kama iyalin shi halal aikin da wanda ke kai mutum mutum aljanna to a daga cikin na ahdaku dai daga cikin la ya'malu bi amali ahli aljanna zai dinga aiki irin da yan aljanna ayyukan aljanna kuma sai ibn al-qayyim sun yi rubuce-rubuce irin iftahu darus sa'ada kana karantawa sun rubuta bayani akan aljanna ha kana ya rubuta bayani akan aljanna kaza miftahu da miftahu darus sa'ada na ibn al-qayyim jawzi akwai kuma a saka bayan darai zaka moye karatu aljanna ga aljanna kamar kana cikin tsawon rai da irin da irin itacen aljanna kusan irin zaka aljanna bayan da duniya wani domin manzala cewa in ce a aljanna in ce a aljanna kuna da za a yi dan aljanna ya dan more sai kai shekara ɗari kana ta yi rafi kai ƙarshen ta ba shi ne Allah ce wa zillin mamdud da kuna mai tsakiya kuma ba a zagi a aljanna ba ka wahala ba ka cin bashi ba da a ce ana da ka bashi ba ka bi babu gidajen haya ba da a ce ana da kuɗin haya ka Allah gode ba kuma babu karatu mutum ya ce ya tafi makaranta ko ka tafi lafal ko ka tafi masallaci ana ruwa ka hito duk babu shi babu zuwa kasuwa kasuwa guda ce rana ta musamman a je ranar kuma ko a je wajen Allah subhanahu wa ta'ala tare da shugaban halitta a nuna a yi da Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ya fi rashin da yake to zuwa kasuwa ai ka wuce ma shi ne ma wahala ba ce wallahi wahala ce ka zo ka yadda ka sai ka kasa da ka kake kewa ilmin kuɗi wahala ba su shiga su shiga ne a tattun da kudi wani gare shi shi zai yawa da to aljanna ka je komi ba da shi Allah ya samu dace da aljanna Allah ya arzuta mu da ita hatta ma ya kuma bayyana huwa bayyana ha illa zira har sai ya kasance tsakaninsa watan tsakaninsa da ita aljannar kamar ta ɗaya tsakaninsa da ya mutu ya shiga aljannar kamar ta ɗaya zira shi ne ta haka kamar zira ɗaya to sai kuma cikin littafin Allah a rubuta cewa wai dan aljanna ne kuma dan wuta to fa yasmu alayhi kitab ko sai littafi ya gaba ya gabata wani littafi kenan idan lokacin ajalin sa ya kusa lokacin mutuwar sa ya kusa to sai ya yi aikin da zai sanya ya yi jahannama bayan ya yi aika ta tafiya aljanna ga sahabin da aka zo wani a cikin sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam malam jabir ya yi aka ce tare da manzon Allah yana cikin musulmi aka zo aka isga mutanen da ya kashe ya kashe wannan ya kashe wannan kafir ya kashe wannan kafir ana biwa sai manzo Allah ya ce kai wani ya mutu shi ala sanin ce masha Allah wani ya shahada sai a kira sunan wani da ce ya shahada sai ka zo kunsa sai ka ce huwa fi nari da mutan hankalin sahabbai suka tashi an fito da mutum ne imani an ne wajen yaki kuma a cikin mutane ai dole ka girgiza ko suka girgiza hankalin su yake tashi suka shiga cikin ya samu ta Allah ya shiga wuta ne da aka zo aka bincika sai aka gani a shi cikin gwamnar waya da ake yi wajen yaƙi an soke sa ciyon na cin raɗaɗin ciyon na cin sa ya kasa haƙura sai sanya maka sai ba da ya haƙura ya mutu an kashe sake da ya mutu mutu mai shahada sai ya sanya wa kansa yuka sai kashe kansa da kansa annabi ya ci da mutane فسوف ما يتكلم ثم تشير إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها سيأتي يوم سيشفى عشان كذا يسوع يشفى الجنة سيكون يسعى وانت زي يشفى عذاب بني إسرائيل من بعد ما ولا بال وانت يشفى كان أربعين بايع بعد كل سيقول الله سبحانه وتعالى bari na ji wani wannan na fi zama kata ko isa da mace kai wuta mutu ba na wanda aka zo aka bai wa amanar amanar amanar mace malami ne kowa ya san shi malamin a taura ne ya karanci a taura ciki da waje yanzu a wasu mutane guda uku suna da kauna marayu ne sun taso marayu za su ji fatauci suka ce to duk gari ba su da kowa ba sai wannan malami sun zo aka makar lamu muna cikin garura da mu za mu tafi wajen matauci muna da kauna mace ba mu da kowa a wannan gari kuma ba da kowa ba ba za ta yi kokarin yawayin tahiyar ba wahalhalu da ke cikin tahiya aka maka Allah muna nema alfama dan Allah a yake mana isa ya ce ina haka kullu bayni wa bayni ibada za ta cika tsakanin da ibada ta ni ban da aikin da wuce bota wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce malam mun hada ka da girman Allah sai da girman Allah kuma sai ka wannan da ya sanya wannan yariyar tana da irin kace gidan sama da ƙasa ne aka bar ta wacan a ƙasa yana sama to kullum aka raka Allah sai ya zai kawo wata abinci koma tana in ya koma sai ta zo da gudu kowa da yake abinci Qur'an Qur'an sa ja'a mu shaytan sai ayyu masa iblis da anatullahi alayhi kada duk gudun roƙon Allah ya kare ku da shirin mutum da tsohon nan da bai wannan bai da duniya sai ga iblis ya zo masa sai ce masa aka maka lahu ita ba amana amana ce ya mutum zai rayuwa babu komi mutum zai rayuwa babu kulawa ai ba abinci ba kadai Allah ya dora maka na wannan amana kana bukatar wanda zai alladhi yu'anisu ha wanda zai kula da ita har ka komi na ka kodin da dan rance ina shi dan yi masa sai ce to yanzu za a je ga yana wani yanzu ya kawo abinci da zo suka abinci lokacin ya haye sama ta tabbatar ya hau sama daga sama sai sun doke suwa sai da in tashi lafiya lafiya da ba wata matsala su ba matsala sai ka sai goma sai shi ne kuma shi ne sai shi ne ya fara zuwa ce ko ai ana banna shi sauƙin mace al'aura ne koyewa ake yi da su kana can sama tana ƙasa wani zai yi sauƙin kuma zai yi kamar hari sai ne haka ne ba yanzu ma da ya gawo abinci kuma sai ya tsaya bakin kowa sai ya sai ya gaida da ita sai ya wuce haka ake yi sai ta ya kamata ka ɗan tujali su haka ɗan duka zaman ka kana ɗan rage mata kewa a dinga hira sai da kai mana cikin daji aka zuwa ka zauna mana kashe su kuye ana hira zai ya taso ya ana haka sai ce mai wata sai ce masa ungur ilaiha kallon ta fai zariya ajmal jamila sai da duniya ya kuma ganin mace ka wuce ba فوقع عليها سيام كافة الجمعة من الله كو سيام كافة فعملت ستبقى تكي فهذا لسلك kuma sai ta haihu ta haihu ba wani ne sai kawai sai ya kawo sai shan yiwuwa ce duk wani iskancin da aka yi ni da kokari na zuba da wannan shawara yanzu kuma idan ɗan uwan suka dawo ana ganin kimar ka a gari a matsayin ka na wani wani to bi ne ba wuta kai a iske an baka amana kuma ka ci amana sai shi kuma alhamdu ne su cikin niyan wuta sai ce kashe jaririn kawai sai kawai kuma kashe jariri sai sa su yi wata rijiya a kwana a tashi sai shi da cikin kai ai su gudu mata ɗari ba ta ce ta iya zauwa su zo kuma ta ba su labarin ga irin abin da yawan kana har gaya mata ciki kuma ta kashe ɗaransa sai ce don miyan mu makarfata sai ce ita ma kashe ta kawai sai kashe ta ba a cewa sai kuma suka dawo daga talauci suna zuwa sai gidan mara suka sauka ya tarbe su ina mutu sai ya ci bashi da kuka Allah ya mata su to suka ce nawa da kabarin ta sai suka da wani kabarin da su wani kabarin ce ga kabarin suka mata Allah su mutu yau a ranar sun ko sun kwanta su ko sai kowanne ya mafi cewa kawai su ba su nawa bai kashi da su duka kowa ya mafarki sai ga sun falka kai tsaye subhanallah na hida kana wani mutum idan ka kallon mutum idan ka yi na yi mafarkin cewa ƙauna ta rahoto da kashe ta ake kuma ya ta malam su sun azaba zanga zanga kuma sai aka kawo cewa mafarkin cewa ga inda ya sanya gawar ƙaunar su suka zanga zanga zanga aka kawo gidan alƙayi aka kawo malam aka ce aka yi bincike sai aka gano ga gawar jariri kuma ga gawar matar sai aka ɗaure malam to aka ce to an nan nafsa bai nafsa ko mutum ya kashe rai a kashe sa to ya aka maka lafiya sai aka ɗaure shi har yau sai shi ya ƙara zo masa ya zo masa kaga duk abin da tun daga farko har yanzu duniya sun da duniya ma da shawara da ce akwai yanzu kawai an ɗaure malam da kusurar ce za a masa haƙƙi na kashewa sai ce akwai abu guda za ka yi mafi da kai sai ce biye shi ne ka yi min sadada ka kai ke min sana su tutu ibada kamar ka bauta ne sai ce baka ga abin da nake cikin halin da nake cikin ban an ɗaure nake sai ce ka sun da kanka da niyyar za ka bota kai ni kuma na maka alƙawarin in kai wannan zan kusa da kai da hannun kai ciki ka sani da da wasu masu dala aka albasa yi mutu kuma a annabi ci wata yadda shi inna ahdakum la ya'mal bi amali ahli aljanna hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha Allah ya sanya mu da shi wannan hadisi da cikin hadisan suke tsofa da kwarai da sai a cancanci yayi da yake cin hadisin ba a wani sati in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sai mu dora eh mu dora mu dora daga inda muka tsaya daga nan kuma in ya so sai mu tambaye juna fawaid a cikin wannan karatu da muka yi wace fa'ida kowanne da yake da domin na bukatar nan daga kowa ya dinga rubuta duk abin da ka fahimta a karatu ka dinga rubutawa ne ka fahimta a karatun da muke sai mu kara juna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a kasuwancinmu ya sanya albarka a ayyukan kuma kiriya duk abin da muke ji masu tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan kasar Allah ya kara mata albarka da kwanciyar hankali shugabannin Allah subhanahu wa ta'ala ya tusanya mutu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kuma iko yi mana adalci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da fita Allah ka sanya aljannar ce mu ya da kanka sanya mana cikin murin da wannan sulbin masu sai sun yi aikin kirki ƙarshen rayuwa ko su zuwa wata Allah kare mu da wa'in sulbin Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin mahaifin baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci iyalin da zuriyar mu baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته